أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna sha takwas ga watan hudu hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2021 yan uwa da kuma shugabannin wannan makaranta mai albarka sun kirai ni sun yi min propose na in zo domin in gabatar da nasiha gare ku an zaɓi tam guda biyu a haɗe su na ce bai zai isa ba amma ya kamata a yi karatu kan guda in Allah ya ba da iko sai a ɗauki wani zuwa gaba ma on fi continue duk lokacin da Allah ya ba mu iko na san dai wasu daga cikin ku ba su san ni ba wasu kuma yan uwa na san tana yiwuwa ta fuskar gidan radio ko tele ko kuma cikin group da muke da shi in mun kare karatu ku bani in akwai group wanda muke tura tem tem da muke yi a cikin wannan group kin duk wanda yake so za a sashi hatta da wannan karatu kun ga yanzu za a yi dauka ta yi a gurguje na san saura sun san ina gabatar da karatu shak vendredi a bonferai tele radio na bonferai de 9h à 10h chaque vendredi suna sawar rediffusion 23h tele duniya ina zan zuwa deba amma yanzu kuma akwai wani sabon tsari da aka fiddo ina zan zuwa shak dimanche daga 8h zuwa 9h amma shi bai zamanto kullum ba ba mu sani ba ko allah na ba da iko ya ɗore abu na farko na ji daɗi kwarai da gaske me yasa nake cewa na ji daɗi saboda na ga zan tashi gaban ɗalibai na ilimi zan yi magana kuma kan abin da yake da muhimmanci kan rayuwarmu gaba ɗaya da yawan kuma tasa ne in ba waɗannan malaman ba ba kusan yadda ekon nigerian ta kasance ba abu ne wanda yake da buƙatar mu ɗanyi baya kusan da shi saboda wani lokaci ba kusan da abin da ya gabata ba ni na yi franco arab na yi lakol daga baya ni samu bruce ni je kasashen larabawa ni karatu shi yasa za ku ga wani lokaci muna ba da labarin wani abu da yake cikin lakol ba wai don saboda ana zuwa ana kawo muna labari ba mu ma mun yi lakol maudu'in da aka ce in yi magana akan shi shine maudu'i wanda ya shafi iyaye to amma ku yi kokari ku san yadda tarihin ekon nigerian ta kasance saboda ku samu ide ta gina rayuwarku ta yau da ta gobe ekon nigerian a da kafin mu mu zo da ta kasance ne masu karantarwa 99% ko 100% ba musulmi ba ne ya kamata mu san da wannan za ku iske lokacin da nijar tana karkashin mulkin mallaka mafi yawancin professor bayan turawa za a ɗauko mutane da suke daga benin waɗansu za a ɗauko su daga burkina paske wannan lokaci duka ana haɗe ne a matsayin jahohi na wata ƙasa daga baya da aka bada independence an ka fara samun sauƙi to za ku ga da sabanin nijar da najeriya ina so in ɗan ja hankalinmu ita najeriya ƙasa ce wadda arewa ilimin addini da ilimin boko busu rabu ba busu rabu ba za ku ga manya-manyan malamai a Najeriya kuma manya-manyan 'yan boko ne je vais donner deux exemples na farko Sheikh Albanin Zaria wanda an ka kashe kuna jin labarin shi wasu daga cikinku Allah ya ji kan musulmi kun ga engineer ne yana da diplom daban-daban kuma malami ne na addini doctor ko professor Isa Ali Fantami shi yana da rai yana Abuja docteur de la communication Allah ya ƙara kare shi kun gani yanzu shi ma yana daga cikin malamai masu wa'azi wanda kuna ganin social media amma ita Niger malamai na kote yan boko na kote administration na kote malamai na kote kun ci ne yayi kokari general sai kun ce Allah ya ji kan musulmi da ya zo shi ya kirkiro association islamic association islamic din nan me ake so da ita saboda a gwamnati ta san a san alaka tsakanin addini da tafiyar gwamnati face mai kyau da aka ɗauko ana tahiya ana tahiya kun ga etudiant na farko farko na ƙasa sai zamanto suna da matsala biyu ba su san kircir ta kasashensu ba kircir african sannan ba su rike al'adarsu ba kuma ba su san addini ba wannan shi ya kai mu cikin matsaloli masu yawa ya yi retardan mu kwarai da gaske saboda mutumin da bai san addini shi ba mutumin da bai san al'adar shi ba akwai wuya ya zamanto ya san ina ne zashi paske mi paske ana son ka san asalinka sai ka hada da wani abu ka san mai amfaninka ne ko ba zai amfani ka ba to shi yasa kuke ganin yanzu ana samun dama kun ga an kirkiro wani tunani ana na ana son a kware mu da shi Allah na kawo mu sauki shine tunanin Boko Haram wannan tunanin Boko Haram me yasa wasu suka ce Boko Haram ne kun gani saboda su ba a hada musu addini da tafiyar zamani ba sai aka samu matsala wanda bincike ne mai yawa ku ba ku san ba asalin wannan ilimin ba da muke karatu a yanzu asalin shi na musulmi ne dole na sai na yi wannan shimfiɗa ilimi da kuke gani na duniya a yanzu ku sani na musulmi ne ba na turawa ba ne amma zan ɗan ba ku waɗansu misalai da waɗansu dalilai sannan in shiga cikin tamki na kan lokaci ya tafi ba mu shiga ciki ba ku sani cewa musulunci ya yi mulki a europe musulunci ya yi mulki a ina europe a wace ƙasa Spain. Spain akwai wata daula da an kai sunanta Andalusi. In mun ka tashi yanzu ku shiga cikin internet kusa Andalusi. L'histoire de l'Islam en Andalusi saboda kusan menene musulmi sun ka kawo na ci gaban duniya. Kun gane ko? Sai da musulunci ya yi shekara 850 850 plus de 850 ans musulmi ne suke mulki a europe a ƙasar spain a wannan lokacin babu wata gwamnati a turai wadda ta kai gwamnatin musulmi a abu na biyu langa officiel shine langa arab abu na uku lang scientific shine langa arab to amma waɗanda abubuwa ne suna buƙatar musansu musan asalinsu musan dalilinsu saboda mu waye miye dalili lokacin da turawa suka fahimci cewa musulmi sun ci gaba kwarai to su mutane ne masu wayo ba irin mu suke ba kun san mu muna da matsala kuma dole na sai mun haɗi matsalar mu premièrement ƙasashen musulmi da afirka muna da girman kai shi ko ba a samun ilimi da girman kai yau muna cikin kilas guda da kai idan Allah ya baka baiwa sai bare kilas guda muke ko kuma tana yiwa mani ina bayanka kai kana tuwajem ani wanga shi na katirem ani to dan katirem ani yana iya ɗaukar ilimi ga dan tuwajem ani ko ga dan premier ani paske baiwa ba guda ba ce wannan girman kan shi addalilin da ya samu kasa ci gaba ɗai kenan abu na biyu wanda ke hana mu na ci gaba kumya professor zai zo ya yi kur an gane kowa ya ce ya gane wanda bai gane ba ma ya ce ya gane kuma ka taho koyo ne shi yasa shi daga cikin asar za ku ji an cewa mimani la ya ta'allama ne asar ne a cikin sahihul bukhari mutum biyu mimun biyu m biyu paske shine mimani annarab ba su samun ilimi har a duniya ta tashi mustahin wa mustakbir mutumin da ke da girman kai da mutumin da yake jin kuma ya har Allah ya daɗe ƙasa ba su samun ilimi to da nasaru suka fahimci musulmi sun ci gaba a spain sai suka zo suka mai da kansu ƙasa suka zo suka koyi langa arab saboda suna son su koya ne yanzu ba su son su nuna niyyarsu mi suke da shi wanda ya gano ƙasar america ana cewa ɗan ƙasar portugal ne christophe colomb a 1492 ya yi découvrir america a wannan lokaci duk duniya babu ilimin geography sai ga hannun musulmi sai suka yi utilizin ta yau ga ƙasar america ita ce take jagorantar duniya zan gaya muku wani ko misali paske abubuwa ne da dama ce take ba da su akwai wani professor a ƙasar almain amma ɗan ƙasar turki ne ana kiransa fuad siskin ku rike sunan shi fuad siskin an san yin ne sharshar ne mai bincike kwarai da gaske a europe yana rubutu ya san langa na europe ya san larabci ya san abubuwa ya gano cewa term scientific wajen transcendental term scientific da ake amfani da su a europe na musulmi ne waɗanda sun kai kiriye a ƙasar Espanya. waye san wannan cikin musulmi sai yan kaɗan yana wani gari da ake kira frankfurt a ƙasar almani fuad siskin ya gano liver 2,500 2,500 liver waɗanda traduir ɗinsu ɗaya an kai an faransai ko an nangle amma asalinsu ba su turawan sun karbuta su ba to wannan zai nuna muna cewa ashe shi ilimi da ake zancin boko haram tun daga nan ana son a shahe muna tarihin mu ne abubuwan da mu muka gina su da su ake yakar mu shi yasa il faut faire très attention avec ça an boye abubuwa da dama shi yasa muke hadawa cikin ramu Spain tana samun kusan 20% na brije kinta zuwa 25% wani lokaci har zuwa 30% game da tourism amma ku tambayi kanku wai garuruwan nan da ake cewa ana tourism na waye musulmi bu sani ba gari ne ya yi girman yamai ko rabin yamai amma na musulmi ne waɗanda lokacin da sun ka zamana a europe sun ka gina waɗannan wuraren za ku iske garuruwan garinsu har yanzu yana nan palais presidential na shugaban ƙasar musulmi na wannan lokaci actual man yanzu yana nan ka shiga cikin google ka rubuta l'histoire de l'islam en cordeva cordeva kin nan kurtuba ne sai suka juya suka same suna cordeva duka waɗannan garuruwan da kuke ji ishbiliya wane ne wane ne garuruwa ne na musulmi wanda duk Allah ya bashi iko cikin ku koda wata rana ne ya tayi yayi ziyara ya ga irin yadda musulunci ya kai duniya gaba da irin yadda aka zo aka sace ilimin aka maida shi to daga nan sai mu gane wani abu idan musulmi suka gina europe idan musulmi suka gina europe da langa arab idan musulmi suka karantar da turawa ilimi da langa arab kenan sai mu gane ilimi bai da alaka da lang yana da alaka ne da yadda ake aiki amerika ta ci gaba a duniya angle suke yi ingila ta ci gaba a duniya mi suke yi angle rasha ta ci gaba suna yin angle ba su yin angle union soviétique kasar vladimir putin to france suna kere-kere su kuma da faransai suke yi alman ta ci gaba jamusanci suke yi iran tana kere-kere farisanci suke yi pers sai mu gane ashe shi ilimi bai da lank ilimi ana son a gane yaya ne ake yi to mu surtu an afirka da kasashen larabawa wannan ba ina gaya muku nijar ba ne sai muka ɗauki lank ita ce adda muhimmanci ita ce ilimi da lang ne ilimi da duk mutumin da ke cikin france sai yan grand savant amma ba haka nan ba ne ko faransai sai ka je ka yi karatun shi mat karatun ta za ka yi mat ilimin wane ne ilimin musulmi mathematic wani zai ce wanga abu sabon magana ne bai taba jin shi ba bari in baka hujja geometry da algebra kalima ta geometry abu biyu ne aka hada geo tana nufin kasa latar metri kuma tana nufin abin da an ka auna da metar lokacin da su Pythagore suna son su koyi maths ka karanta tarihinsu sai suka zo Egypt to egypt wai kasar musulmi ce ko ko kasar turawa ce kesiyon ta farko kenan waɗannan piramid waɗanda an ka bari ƙasar egypt da su ne aka ɗauko aka yi muna regal aka yi wane ne aka yi triangle da wacece da wacece aka aza ilimin mathematics saboda su in suna son su nema na gaya muku za su zo ne su yi ƙasa ƙasa da kansu su wanke ma musulmi kaya su yi mi su yi mi faske suna son su cin burin su mu kuma yau problem kin mu kai ke ba mutum karatu kake ba shi hankuri wannan kuma ba ina muku magana kak kusa tsammanin wani wallahi ban taba zuwa wannan wurin ba sai furla premier fuwa kuma babu wanda ya taba bani labarin wanga institute ɗabi'an mu ce ta afirka yau malamai suke hankuri da ɗalibansu mutum zai zo karatu yana ganin malamin shi ba komai ba cikin kalas ma sai mu shirye shi hankuri wani ma ganin shi kai ma karatun ma bai da amfani faske saboda uwa ta ne yake yi ko saboda baban shi shi karatun bai da wani amfani gare shi saboda matsala muna da ciwo tare da mu da suka zo suka ɗauki wannan ilimi kun ga sun tahiya su algebra ba faransai bane ba anglai bane da ake cewa algebra ilimi ne cikin musulunci ake kiransa ilmul jabri wal kasr aljabru shine abin da yake wato abin nan pair alkasru kuma shine impair duk abin da yake 1 3 5 ana kiransa alkasr shi ko aljabru abin da za a raiba shi daidai shine ake cewa aljabru daga jabru ne shine abin da an ka kulla kuna jin har cikin alkur'ani sunan Allah aljabbar to sai suka cire wannan ilimin sai suka ce mishi algebra ka koma cikin manya-manyan dictionnaire na francais da na anglais waɗanda suke baka origin na mo daga ina aka ciro shi muna da le robert kun san shi muna da le petit kun san shi muna da larousse ku koma can waɗanda suke hudin origin kin mo daga ina ya samu asali za su baku wannan labari to yan uwa na yi wannan ne saboda mu san mu kowaye mu san daga ina muke mu san ina ne za mu saboda tahiyar tana da ban tsoro saboda makiyinka in baka san cewa ba makiyinka ne ko kai in baka san kalubalen da yake fuskantar ka ba sai ka kashe kanka da kanka duk yadda ake son afirka da kasashen musulmi su samu ci gaba bayyi sai afirken ya san shi wane ne sai afirken ya ji ciwon shi halin da yake ciki amma wanda bai damu ba kai ana son ma ka zan wani abu kana ganin wanda ke son ka zan wani abu ma makiyinka ne to ai har yanzu ma ba a kama hanya ba sai sa no problem wannan kuma dole sai mun taba shi an ce in yi magana kan matsayin uwa a musulunci matsayin uwa a musulunci mun san dai iyaye suna da kima suna da daraja amma ta fuskar ilimi ne muke son mu yi waɗansu bayanai paske dan adam ya san abu amma wani lokaci yana mantawa yana bukata a tunatar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin to matsayin uwa a musulunci za mu gana anan addinin musulunci kenan abubuwa ne waɗanda kuna jin su wasu malamai za su yi bayani mai tsawo wasu za su yi matsakaici wasu za su yi bayani ɗan kaɗan amma abu ne wanda ke na bukatar sai an ci gaba da yawan maimaita shi da bayyana muhimmancin shi don saboda dan adam ya fahimci ina ne za shi kowane dan adam yana da tushe kowane dan adam yana da tushe kun ganin duk mun zo mun zamna kowa yanzu saman takardarka nationalitekinka za a tambayi kai menene sunan mamakka menene sunan babanka paske bai yiwa a samu mutum wanda bai da uwa bai da uba sai mu hidda annabi adam dan kan wani ya zaburo ce to ai annabi adam bai da uwa bai da uba shi wannan farkon halitta mu hidda hawwa'u tana da uba ba ta da uwa mu hidda annabi isa yana da uwa bai da uba amma sauran mutane Allah ya kaddara ta hanyar ta fuskar uwa da uba za a same su to abin da yasa muka zabi mu yi magana kan uwa saboda wani janibi ne kun san ba mu yiwa mu yi magana kan iyaye duka gaba ɗai amma muna iya ɗaukar da farti guda guda in Allah ya ba mu iko mu yi karatu kansu uwa saboda muhimmancinta a musulunci ko mu ce iyaye za ku ga malamai suke cewa dalle koran a cikin alkur'ani mai girma ayoyin da ke cewa a kyautata ma iyaye a kyautata ma iyaye a kyautata ma iyaye suna da yawa amma sai rar ka iske ƙur'ani na ce ma uba shi kula da ɗanshi in ka ɗauki ayoyin da ke cewa ɗa ya kula da iyaye in ka ɗauki ayoyin da ke cewa ɗiya su kula da mahaifansu da ayoyin da ke ce ma iyaye su kula da ‘ya'yansu ayoyin da ke cewa ɗiya su kula da mahaifansu sun fi yawa furkuwa paske shi uba da uwa cikin responsibility kinsu ne su kula da ɗansu cikin jinin jikinsu Allah ya samu su son wannan ba mu ce ba a samun iyaye ba waɗanda za ka samu musu damu da 'ya'ya ba mai sirar a ce da uwa da uba duk sun watsar da iya su ne fafasin kuma ko da kun ga wannan farfuwa yana zuwa ne saboda ɗabi'o'i na rayuwa wani baba zai yi haɗa da mamma a rabu sai 'ya'yan su bi mamma ko su bi baba sai ku iske tun da an yi nisa an samu matsala wani baban ya tashi bai tashi cikin tarbiyya ba ko mu ce ya samu matsala ta rayuwa ba mu san dalili ba protector babu shi nan ya ta neman abinci wata ƙasa ko ko ya samu kanshi cikin shaye-shaye sai su yi neglijen 'ya'yan shi amma cikin jinin jikin iyaye su dole na su kula da kai saboda su suna ganin in ba su yi wannan ba sun yi kumya ya za mu gane wannan yau idan uba ya samu abinci ya siyo abinci ya kawo wallahi in ɗiya ba su samu ba shi zai hankuri yanzu zan ba ku misali uba ya siyo banan ɗa biyar ko ɗa goma yana da ɗiya ya shigo da banan wanga ya zaka ya ɗauka wanga ya zaka ya ɗauka ko sun koyo abin sun ka zaka sun ka ɗauka sai banan ta ƙari ga banan sauran ɗa guda kuma akwai yaron da bai samu ba wa zai ci ciki yaron zai ci uban mi zai yi sai ce ba shi ruwa ya sha paske shi abin kumya ne ga uba a ce ya ci ya bar ɗan shi shi sa kuke ganin faɗika tashin da iyaye suke yi don muni suke yi shi yau kuna ganin mu duk mafi yawanci ga ana lakol ana cewa ana biya saboda rashin tausayin da muka yi ma iyayenmu kuɗin da suke biya maimakon mu hidda su kumya mu kawo musu not mai kyau amma ina a baka abincin sahi a baka na rana a baka na dare yalla ma babanka ba cikin gidan shi yake ba hayaci yake yi duk komi ya zo ya ɗauki nauyin shi ya maka amma finalaman sai ka ce ka kame wata not wadda bayi ma son a gani ta ko ko ka sa ya kashe kuɗin shi a banza wannan ya kamata mu canza wannan tunani gaske wannan ba sakamako ne na gari mun fahimci wannan ko to sai mu zo zuwa ga uwa mace in ana son a gane ta a musulunci za a bata matsayi daban-daban yanzu za mu magana ne kan ɗaya daga cikin rol na mace a cikin addinin musulunci ko dai mace ta zamanto ɗiya ma'ana haihuwarta an kai musulunci ya haɗi haƙoƙinta da ya kamata a bata ko mace ta zamanto uwa kenan ita ta haihuwa wanda zuwa gaba za ku kai ga wannan matsayi yanzu kuna matsayin 'ya'ya ne ba ku kai matsayin iyaye ba za ku kai ga wannan matsayi ko kuma mace ta zamanto 'yan uwa ƙanwarka ko yakka petite sœur ko grande sœur ko kuma mace ta zamanto faran ɗan uwa kamar wanda ba na kai tsaye ba cikin fami yab babanka ƙaunar babanka yan mammakka ƙaunar mammakka mace a matsayinta ta ‘yan uwa tana da alaƙa ta zumunci sai kuma abu na gaba mace tana iya zamantowa mata ta aure musulunci ya faɗi haƙƙin mata da miji ko mace ta zamanto ‘yan uwa ta addini ‘yan uwa ta addini ma'ana musulmi da musulma ko kuma mace ta zamanto ‘yan uwa ce ta imanite kan kusa tsammanin babu alaƙa tsakankaninmu don saboda ba ƙasa guda muke ba da mu da shinuwa akwai wata alaƙa wadda Allah san ya tsakankaninmu shi ne su mutane ne mu mutane ne ko ba kanan bane da mutanen Niger ko mu ce da mutanen Afirka da mutanen America da mutanen Shin da mutanen France da mutanen Europe da mutanen duk duniya dukkan su sunan su ƴan adam to abinda zai hada mu da su il faut savoir que musulunci bai yarda ba don mutum yana ba musulmi ba ka zalunce shi wannan ba addinin musulunci ba ne shi yasa ku sani cewa yau muna cewa turawa ba musulmai ba ne amma mai musu adalci cikin wasu abubuwa dalili kuwa mu yanzu wata magana zan faɗa Allah subhanahu wata'ala shi ya kaddara yadda za a rayuwa amma ku sani cewa mutanen nan aikin suna muke ci a yanzu aikin su ne muke amfanuwa da shi a yanzu nan mu mun zamanto kaya ne masu nauyi ga al'ummomin kasashen duniya mi dalili na yau muna da arziki cikin ƙasa ana faɗar wannan tabbas haka ne wa yake hiddo shi ba mu da ilimin da za mu hiddo shi in ma mun yi karatun ba mu da kayan muna hawa motoci ba mu yin motoci mu da kanmu mun san ba yin mota a nan gare Nijar ban sanin mu sauran kasashen Afirka ba ko inda ake cewa ana yin montage ai montage kin ba ɗaya take da yi ba monte shine ka hada wani abu da wani abu wannan akwai saura ventilator gashi nan ba mu muka yi shi ba wanga portable kin ba mu muka yi shi ba wanga qur'anin da kuke gani gabana majma malik fahad ake cewa ta yi shi kasar saudiya mai kayan da suke buga wannan qur'anin wayi su sai yawan kayan ne aka aka zo aka ɗauki ma'aikata to yana da kyau mu gane cewa mace tana iya zamantowa ba musulma ba ce amma musulunci bai ce a zalunce ta ba wanga na kawo muku matsayi ne na mace a cikin addinin musulunci kafin in zo a matsayi na mahaifiya wani mutum ya zo ya tambaya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man a haƙƙun nasi bi husni suhbati ko sahabati a wata riwaya duk duniya duk duniya wane ne ya fi cancanta in kyautata mishi a rayuwata kun ga kisiyon ciwo da tana da muhimmanci mu yanzu tunanin mu ba ya za mu yi mu taimaka ma wani ba mu tunanin mu ya za mu yi mu kware wani idecin mu kenan fa yanzu duk in ka ji an cewa ne akwai wayo gare ma da ya iya cutar mutane shine kwararren mai wayo eh shine tunanin mu mana shine ya kashe mu shine ya kashe mu paske mi paske ya kamata a ce kai ka yi tunanin ya za ka taimaki wasu ba yadda za ka yi ka cuce wasu ba wa gani da kin ita ta cuce mu ta kai mu yau ko mutum ya zan ya samu diploma ya zan babban ma'aikaci sai a dawo jiya noman goshi muna ta bacin masu jagorantar cewa ne ya yi kaza sabi dirke bai yi karatu ba wanda zai amfani al'umma shi sai ka ji an ce yan african ila 3 miliyar de dollars cont an america amma ka so ana na ana mutuwa da yunwa kuma yana da babban diplom to shi wanga diplom bai amfani shi mutumin da zai dauke abin da za a ci abinci kasa tai ya kai shi wata kasa kuma a ce wanga mutum ya san ciwon kanshi wai kuma intellectual ne kamar wanga intellectual ni ban gane ko me yake nufi ba paske mutum na gari yana son ya taimaki mutane da to tun cikin rayuwar mu ta gida mun ka samu irin wanga problem kun ga in an kato wani ya son ko da yake sabkowa da lakol sauran abokan shi ɗan uwan shi mustafa ba shi ci rabi ko da suka zakwa sai shi na dariya saboda zai wai ya kwari kowa ya ji daɗi wannan tunanin shine ke bin mu duk inda muke paske mu mun gina rayuwar mu ne akan kwaruwa kowa in zai mu'amala da wani ya zan yi in kware ka in ji daɗi wannan duk ko ina haka ne zai shiga kasuwar sai ta zan haka siyasar ta zan haka aikin gwamnati ya zan haka shikenan hatta da mallamtan ma da ta gurɓace sai ta koma haka da wuya ka samu malamin da zai zo ya yi an kadiranka akan yadda za ka zama mutum nagari shi ma za ku iske wasu malamai sun gurɓace da su ne ma ake haɗawa yadda za a yi ɓanna a cikin al'umma je vais donner un exemple za ka ji an ce an kama wani babban mutum ya ɗauki dukiya kwambiyon 2 miliyan ko kwambiyon 2 miliyar yanzu marmakon a ce to ya za a yi a kwato abin da a akwai sai a ce a ta ga akwai wani mallami wani lokaci boka za a je a gani wani lokaci kuma za a ce a je a ga wani mallami yi roƙon Allah a san yadda za a yi shari'a ta mutu sai gaban Allah gaskiya wannan tunani ne mai kyau mutumin da ya abin da bai dace ba ya za a yi ka ɗarme mai shari'a ka yi sihiri da alkur'ani ko da wani abu saboda a ce a wannan mutumin ya tsira sai dai gaban Allah eske wannan tunani ne mai kyau to kun ga Afirka ba mu cewa ba mu da matsala da turawa tsakani da Allah muna da matsala da su me ku sani cewa babban matsalar mu kanmu in an bar mu da niyoyin mu a sa mu da ido dai sun ishe mu su halaka mu ba yadda za a yi banna ta shigo ba ta samu wurin shiga ba kenan mahaifiya abu ce mai kima mai daraja saboda muhimmancin mahaifiya ku dibi turawa ma mi sun ka ce lang ma ter ashe mutum wai hadda langakin da yake fara magana ta uwashi ake cewa me yasa ake kiranta ake kiranta langa maternal saboda bai yiwa ka tashi tare da mammakka baka iya langa ɗinta ba ma'ana ba wai ana nufin langa ɗinta mm langakin da mammakka take magana shi zaka fara koyo a duniya ashe makaranta ta farko a ɗan adam ita ce mahaifin shi kafin ka fara samun communication da wani a duniya da mammakka za ka fara samun communication to shi ne muhimmancin wato kasancewa ta tare da kai to mace da namiji uwa da uba suna da sifofi kowane akwai kocin da Allah ya bashi me yana da kyau mu gane wani abu ita mace da Allah ya halice ta Allah ya sa mata tausayi cikin ranta kwarai da gaske shi ya sa mace ba ta son ta ga jini mace ba ta son kaza hankalinta yanzu yana tashi shi ko namiji sai Allah ya bashi ba yana nufin maza ba su da tausayi ba a'a kotan tausayi ya fi yawa wajen mace shi ko namiji sai Allah ya bashi cijewa da ƙarhin rai ya fi yawa a wajen shi shi yasa lokacin da yaro yake ƙarami daga shekara ɗai shekara biyu har zuwa shekara bakwai duka yana da buƙatar mamashi ne a wannan lokaci yana buƙatar shan nono rashin lafiya ita uwa ce za ta kula da shi kun ga wasu iyaye ma idan yaro na kuka tun ma kana jariri ba ka sani ba sai ce don Allah ku koma can ki komo nan ƙwarya mamaka ita ce za ta kwama da kai sai sahiya ta waye in an baka labarin rashin lafiya da kai tun kana jariri ba ka sani ba mamaka Allah ya sanya abinda za ka sha na wato na abinci ga jikinta yake duk likitocin duniya ku tai ku tambaya OMS majalisar ɗinkin duniya sun yarda da cewa babu nono mai amfani wanda zai gina ɗan adam irin nonon mahaifiyar shi dole tasirinta yana gare ka bayan ka fara kai yanzu ga munan etudiyan za ku gani an sa mutum in ba da misali da abin nan almuhimmu dai kowa na ganin ya kai mutum kai da kanka ka san akwai lokacin da baka iya zama sai an zaunar da kai kai da kanka ka san akwai lokacin da ba ka iya yin kashi da kanka ba kama sani ba da kwancina kake yi wake wanke shi lokacin da ka fara girma ka yi shekarunka na farko ba ka iya yin komai ba sai an yi maka wa yake yi shi yaro in yayi kashi kun taba ganin baban shi ya ɗauki buta ya wanke mai sera ba a cewa isa impossible ne sera ba bai yarda da wannan wa yake yin wannan aiki to yanzu a ce wanga mutum ɗaya yi maka a rayuwa dibi yadda mammanka rayuwarta ta yi shanje tun kana cikin ciki da yawan ku yanzu san wannan ba amma kuna bisa hanya sa ku kai wannan wuri sai rayuwa ta yi shanje tun daga ɗaukar ciki kun ga amai bayan amai a tahi zuwa gami ɗaukar ciki ciki in ya fara girma kuna gani a opital da sauran wurare mace ba ta iya ɗaukar nauyin kanta tun tana iya tafiya sai ta kai inda kaɗan kaɗan ne take tafiya har sai ya kai inda wani lokacin ma ba ta iya tafiya dole sai an ɗauke ta an kai ta in an ka zo wajen aihuwa nan ma wani problem mata da dama suna mutuwa wajen haihuwa mata da dama sai an yi operation kun sani dai ba sai na gaya muku ba sannan a hiddo yaro farfuwa yana yiwa ita uwar ta mutu yana yiwa ɗan da uwar ma su mutu yana yiwa ɗan da uwar kuma su rayu shi yasa akwai wani da cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana kiransa ibnu umar wani mutum ya ɗauki mamashi gabai ya ɗauki mamashi gabai ya tare ita aikin haji a wancan lokaci nake gaya muku ba lokacin aviyon ba ya ɗauke ta suka zo aka yi aikin haji da ita a wancan lokaci da babu wata organization mai ƙarfi ana iya kashe ka kowanne lokacin kuna gani sai a take mutum ya mutu cikin ma wai ana kawo engineer international na duniya suna tsatsara aikin haji a kawo sojoji a kawo mi jami'an tsaro su yi ta gidan ku amma duk da haka sai ku ji an ce an yi mutuwoyi ina ga wancan lokaci wanda babu wani tsare-tsare kawai dai tahiya ne ake yi kuma ka ce za ka ɗaukar wani ya ɗauke shi ya tayi da shi ya mamashi ya yi aikin haji da ita to sai zo tambayi ibn umar yake cewa wai dan Allah ga abin da na yi mata na ɗauko ta da kilometer na ƙetaro da ita har na zo da ita makka da ya aikin haji wai SP na biya ta yake ce mishi walau talqatan wahida ko da nishi guda kun san nishi ko lumfashi je ne sais pas comment euh, abin nan ya zama fassara lumfashi eh respiration yawa respiration breath ko respira ko respire guda na ɗaukar ciki baka biya ba me yasa saboda lokacin da mace za ta haihu kuna jin ana cewa ƙafa guda duniya ƙafa guda lahira shi lokacin da ya taimaka mata ya yi ƙarhi ne yana jin iyawa ya ɗauke ta ita ko dole kana cikin cikinta can kake ci can kake sha ku ji abin da scientific suke cewa abincin da mamma take ci shi ne yake zuwa zuwa ga yaro paske can ta nan kake samun naka abinci ko nishi guda cikin labarai da ake kawowa wani in ban manta ba cikin littafin talbis iblis na ibnul jauzi suke cewa menene bambanci tsakanin kyautata wadda iyaye suke yi ma 'ya'yansu da wadda 'ya'ya suke yi ma iyayensu sai ina ganin asar ne sai na umar bin al-khattab yake suke cewa a cikin wannan littafin ku diba duk alherin da ɗa yake yi ma uba yana jiran mutuwar shi ne amma duk alherin da iyaye suke yi ma ɗansu suna jiran ya zan wani abu ne yanzu munan duk wahala da kun ga ana yi kai ne za ka zama wani kwantabul ko ka zan wani wane ne ko ka zan wani wane ne su suna na suna jiran ɗansu ya zan wani abu a cikin al'umma yau in mutum ya zan wani babba ba ki abin da shi ka jira dai yaushe na tsoho zai tahiya yaushe na tsohuwa ce za ta tahiya su suna jiran kai ka zan wani abu kai kana jiran lokacin mutuwarsu to da wanda ga jiran alherinka kuma sai ka zan ma babban baka ma hiso wani abu ba kuma su ci gaba da taimaka maka ka zan wani DJ ko wani director babanka in yana da hali ba ruwa ne duk abin da ya maka bai ma son ka taimaka mishi inna fa bai zuwa sai dai kai don neman albarka ko ko ka taimaka ma yan uwan shi wanda suke da alaka da shi yan uwa musamman HDN muna da matsaloli game da mahaifa kyautata ma iyaye ko mu ce uwa wannan mutumin da ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi cancanta in kyautata mishi ya ce ummuk mammaka ya ce to sannan wa sun ayyun ya ce sun ummuk sannan mammaka sun ayyun sannan wa ya ce sun ummuk sun ayyun ya ce sun abuka sai da ya ce kyautatawa so uku ga mamma sannan ya ce guda zuwa ga mahaifi mai wannan ku yi hattara wajen fahimtar wannan hadisi muna da matsaloli da dama in an ce kyautata ma uwa ba shi ne gabatar da umarnin uwa ba akan umarnin uba il faut faire très attention nan wajen haƙƙi daban kyautatawa daban respecte biyayya umarni daban ya za mu gane wannan shi ne abu na farko iyaye in sun ka ba da umarni idan umarninsu ya saba ma abin da Allah ya ce to nan sun hau saman abin da ya dace a ce sun yi idan babanka ya baka izini ya ce ka ka saba ma Allah no nan baka ce ka saba ma Allah mai kuma ba a ce baka yi fito na fito da shi ba su wasu matsalar sai su ce sai sun gaya musu in ya ce maka je kai kaza kana iya cewa to kawai sai ka shiga sha'aninka mai wani ya sun ya ce kai baba in fofera attention ni ba ne irin waɗannan abubuwa wani saka wannan mu bambanta tsakanin cewa ka yi evite mai amma ba a ce ka zo ka gaya mishi magana mai zafi ba na ɗai kenan abu na biyu yanzu abu ne duk shari'a ta yadda da shi sai da uwa da uba suna so kuma sun baka umarni lokaci guda to na uwa za a yi ko na uba no no nan za a bi umarnin uba ne me yasa saboda kai dole ne ka yi ma maka biyayya dole ne ka yi ma babanka biyayya to amma kuma ita ko makka dole ne ta yi ma babanka biyayya shi yasa ku sani kada wani ya sa tsammani idan aka samu matsala tsakanin uwa da uba ya za a yi a gyara ta game da al'amarin ɗa faskomi fasko shi uba shi ne metar a cikin gida kyautata ma mammakka abu ne wanda yake wani abu daban yin biyayya idan addini ya yarda da abu to kuma wani abu ne daban paske ita ma tana karkashin umarnin babanka amma in addini yana tare da bambanka to shi nan zancen addini za a yi tunda Allah ne ya umarni ba zancen baba za a yi ko mamma ba mu fahimci wannan da kyau kun gane wannan da kyau ko to sai mu zo zuwa ga kyautatawa kyautatawa kala biyu ce kyautatawa ta bayarwa da ta kyautatawa na abin da ba bayarwa ba kun san abin da ake cewa fizik da moral fizik da moral abin da ana ganin shi da abin da ba a ganin shi mu abin da ɗai mun ka ɗauka kyautata ma uwaye abin da ake gani shi ne kyautata ma iyaye yanzu for example ka ba babanka kuɗi ka kyautata mishi ka sai ma babanka mota ka kyautata mishi ka gina ma babanka gida ka kyautata mishi wannan kyautatawa ce wadda ana ganin ta me ku sani uwayenmu abinda sun kafi bukata gare mu shine wato abinda ba a ganin nan shine sun kafi bukata premièrement don ka zo lakwal ka iya faransai da angale ba shi ke nuna ka uwarka da ubanka ba ba su cikin ranmu da yawa suna ganin sun yi uwayensu wannan tun da nan problem yake don ka iya faransai ka iya angale ka samu diplom don babanka bai yi faransai ba bai iya angale ba ba kai babanka ba mai cikin ranka wannan aƙida da yawa suna da irin wannan shi ne babban matsala sun saka don ka yi karatu ka zan wani abu wannan karatun da kaka sai ya nuna maka cewa ai kai ka su mai amma abin da kaka mantawa kai yanzu abinci ma baka iya nemowa jusqu'à présent ga kanan da diplom kin naka da komi naka mai abinci ma baka iya nemowa wannan wanda kaka ganin nan bai san komi ba shi na ci da ka to wani na abu ba kauye cikin harkar wanda aka ci da wa wanda ke ci da a wannan aƙida ta muci ganin cewa mun fi iyayenmu wallahi tana daga cikin abin da dan ka ba babanka di miliyar amma cikin ranka kana ganin kai kai babanka ga aikin banza aka Deuxième ma kyautatawa zuwa ga iyaye magana yau da yawan mu in muka zauna muna sauraron iyayenmu hira iyayenmu dariya muke yi wai ganin shi kai ga kauya wannan na hira sirtu in an ka kawo wani mo wanda ba na ba na langakinsu ba sai ka ji da baban shi ya haɗe sunan wani abu an faransai sai ke ci da dariya ci wai ga wani babu ga ce ma abu kaza an faransai wannan ita ce matsala muna sauraren hira tsohi muna dariyar su wai wai mu abin da muke gani wai mun yi lakol mun yi waye su kuma ba su waye ba ina kyautatawa take ina kyautatawa ga mutumin da yake ganin mahaifin shi ba wani abu bane duk abin da ka bashi aikin banza ne abu na gaba saboda waɗan gaba baban man game da iyayenmu su ne nake so in yi tarkiji akan su kun san yaro in ya kai 18 daga 15 16 17 zuwa 20 balaga take tutsan yaro akwai wata ide wadda take hallaka mu dole sai mun nisance ta shine da yawa suna ganin cewa idan suka hito kun san mutum in yana gidansu yana karami yana tare da mamashi ya fara girma ya fara mu'amala da mutanen gida ya fara fitowa fada ya fara fita karce har yayi abokai to yanzu an yi lakol an zo an fara kai lise da university an haɗu da abokai to sai ku ga wannan lokaci samari da 'yan mata suna ganin cewa suna ganin cewa abokansu ko samarinsu sun fi iyayensu yau za ka iske wata abokanta mata nake zanci ma bari batun wai wanda ma take soyayya da shi ganin take yi waɗanda su ne suke son ta iyayenta ba sa kamar ita samari za ka ga abokan shi waɗanda ake zuwa ana yawon gari da su ana zuwa fada ana shan shayi sirtu ma in ma dan talaka ne yana gidan waɗancan abokin shi dan mai kuɗi na sai ya koma can tun da can ne akwai sai yana ganin waɗannan mutanen sun fi ƙaunar shi da iyayen shi waɗanda suka haife shi to ku yi hattara da waɗannan il faut faire très attention avec ça ka ɗauki shawarar abokananka kai ka manta da cewa da takardarka ta haihuwa da na suna litakinka sunayen babanka na damar maka a can abinci iyayenka da su ɗaukar nauyin shi in ka samu wata matsala ko gidan firizidan kake in abu ya yi kamari sai an nemi iyayenka wallahi sai an maido ka inda iyayenka zuwa ga asalinka to yanzu sai babanka ya ga kana wani abu kana tare da wani abokinka wanda bai da ɗabi'a mai kyau ya ce ma wane ka bar wane sai kana ganin kamar babanka bai sa miliki ba komin maka saboda mi saboda mu yi mutu na amin mu shi wanga abokina ne muna tare da shi yau da gobe no no no no no tana yi wa iyaye an kawo musu labari wanda ba gaskiya ba kana da wani aboki mutum ne wanda yake nagari mai son addini sai iyayenka suke son karbo da shi fetetar akwai waɗanda sun kazo sun kawo ta magana wanda ba gaskiya ba nan kana iya tsayawa kai tunani amma abokinka wanda bai son ka gina kanka tunda yanzu muna zamanin internet muna zamanin media waɗanda abubuwan ba wai ba su da amfani ba ne mai le problem cin suna kashe mu ne sai su hana mu ne inda za mu inda kamata mu yi aiki da su duk baban ka kwatanta ma wani ba abokinka na gari ba ne ko ƴan mata an ka kwatanta miki wance aboki wance ba ta dace da ke ba sai kaga wata tana hushi da iyayenta tana ganin iyayenta ma sun takura mata mammata ta takura min wai ta ce sai na bar wance sai na bar wance bal ma wani dan wauta ko in ce wata dan wauta sai ka zo ta gaya ma ta zo ta haɗa ma abokiyarta ce wallahi mamma ta ba ka son ki ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza ke ta mutunta in ma samarinta ne tuti mito shekhi ina son in gama mata magana mai kyau wallahi mamma ta ba ta son ka tana kritikin ka kwarai da gaske sai ke haba ya ta mutun sa ba waɗannan kin san mutane ne waɗanda dija an riga an wuce zamanin su wannan ide da kuke gani wannan ide da kuke gani wanda duk ya dauke ta wallahi bai kai labari wanda duk ya dauki wannan ide wallahi bai kai labari su mutanen nan sun karanta duniya ne cikin shekarunsu ba su karanta duniya a lakon ba rayuwarsu da sun kai ircidici mai yawa sun san abin da ya dace sun san abin da bai dace ba kuma babu wanda zai nuna maka kauna wallahi tallahi irin iyayenka kuma baka gane wannan sai lokacin da an ka ce ba ka yi ka rasa su yan uwa saboda lokacin mu yana tafiya game da kyautata ma iyaye ya kamata cikin zuciyarka ka zamanto kana ganin kima iyayenka ya kamata kar ka sa tsammanin cewa kai kafi mahaifanka tunani da sanin abin da ya kamata ya kamata ka gane cewa abokananka ko abokananki ba su kai mahaifiyarki ƙaunarki ba duk yadda kaka ganin wani na son ka bai kai iyayenka ba ka bar tunanin saboda yau duniya ta haɗa ku da wani saboda waɗansu al'amura har sun kai matsayin iyaye yana daga cikin kyautata ma iya uwa abin da nake so da ku shine taimako na abin da suka bukata cikin gida wannan shi kuma da yawa yanzu nan zan ba da wata magana amma ban ce wani ba wani na ya taba ɗauka ban ce wani ya daga hannun shi ba ban ce wani ya ba da amsa ba ya ba kan shi amsa wani na ya taba ɗaukar tuwahin uwashi ya wanki cikin maza da bor kafin mu zo wajen mata kowa ya tambaye kan shi saboda Allah radda kake duniya ka taba ɗaukar complain babanka ko complain mamakka ka wanke ka goge ka zo ka kama babanka don neman albarka cikinmu a rayuwarka a ce ko so guda ba ka taɓa yin wannan ba in muka zo wajen mata kuma ku ana bakan koga kisiyo ku da a gida tare da iyayenku mata wani na taɓa ɗaukar tuwahin ma mamashi kuma ya wanke tunda muna magana uwa ne a musulunci ka zo ka ɗauki tuwahin mamakka ka wanke ka goge ka kawo mata ita ba a san ko nawa ta wanki ba ba Allah ɗin san iyaka sai dai Allah ya biya ta amma kai nawa kai recompense ɗan kaɗan guda wannan tunanin bai zuwa gare mu abu na gaba wanki mata ana abinci cikin gida wa yake zuwa ya taimaka ma bambashi akan aikin da take yi ai ko bata ce wanci ki zo ki kama min ba ya kamata a ce ki zo ki kama mamaki amma sai kaga wata sai ta yi aure na maza akwai mata yadda ake abinci paske ita ba ta iya mamata ba ta ita baka mamata amma mijinta shi wannan dole ta san yadda ake yi mishi abinci don saboda nan za ta je ne ta yi wata rayuwa yau yan mata ana rike da portable uwa tana gwadala cikin hayaki hayaki yana cin idonta ita ko tana can rike da whatsapp da kuma facebook da wacece ana ta yin in ta shiga cikin wanga sit ta shiga wanga cikin wanga sit in ta tura ma wancan shirikinta letter ta tura ma wanga ta tura ma wanga ana na ana ta cacin da sun ka ce annan glai ke baki da aiki sai cacin sai dai ki jirai bai wakki ta zo ta yi miki abinci in an kare kuma a ada miki saman tabul sannan ta tai ta yi wanka in ta yi wanka ta zo ta ɗauka cikin asiyata ta zuba ta zo ta zamna tana kallon tele tana cin abinci ita to ina kyautata ma iyaye ha irin wannan tunanin ya kashe mu ku dibi turawa a kasashen turai ku ɗauki japan zan ba ku wani misali japan kun san ita lakwal da an sanya man da komi duniya wata rana tana yiwa ka tashi baka da lahiya haka ne ko ba haka ba to yau in yaro bai da lahiya japan ku tai ku diba ku karanta cikin tarihin lakwalkinsu uwan mutum da zuwa lakwal uwashi ita za ta taso ta zo da kwal ta zamna sai ta yi suivre na cour in ta yi suivre na cour in an ka koma ita ta za ta liƙe abin da an kai ta koya mai yaronta can babu shomash irin tamu kuna gane ni saboda sun san muhimmanci tsakanin ɗa da uwa ake cewa uwashi ta zo ta yi suivre kin kurkin da an kai don a koya mishi to mu yanzu a ce aikin da muke iya ma iyayenmu ɗan ƙarami ɗan ƙarami daga ciki saboda mutum ya shiga wata rayuwa amma ya kasa ba kuma rayuwarka baka taɓa tunanin ba mi ya kamata ni in yi kakka jire sai babanka ya ce maka wani ina buƙatar kaza kakka jire sai mamaki ta ce wance zo kama mini cikin hankalin kanki ya kamata a ce wannan tunanin ya zo miki ki ga yadda zaki kike maka lokaci yana tafiya bamu da lokaci mai tsawo ayoyin alkur'ani da dama suna bayani yadda mu'amala take kasancewa tsakanin annabawa da iyayensu kun san dai duk duniya ba wanda kai annabawa kima da daraja ko babu wani president a duniya ko na Estados Unidos ne ko na wuce kasa a duniya babu wani mai wani matsayi a duniya ko wani malami wanda darajar shi ta kai annabawa to annabawa shina daga cikin abin da suke tinkaho da shi shine suna mutunta iyayensu a cikin suratu maryam kuna sauraron alkur'ani kuna jin malamai suna karantawa annabi isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim a cikin ayoyi ne fara magana a rayuwarsa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا kun ka yace qala inni abdullah yace ni bawan Allah ne kinan ba Allah bane atani alkitab Allah ya bani littafi waja'alani nabiyyan Allah ya sanya ni annabi yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni mai albarka duk inda nake kina daga cikin abin da ke ba mu wahala muhimmin ko kullum kayi tunanin in babu ka a tuna ka da alheri mu ko ba wannan yadda ne mu ba yau in kana son lakolkin nan ka zama to mai albarka a ce duk inda wani alheri yake in ka samu labari wanda zai amfani mutane ka kawo shi ko ka mutu sai an tuna da kai shi ne albarkar amma ba wai kai tunanin ka kullun yadda za ka rayu ba baka damu da kowa ba ya ce wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah min wasici da sallah da zakka wani ya ce to annabi isa bai da arziki yayin kai musici zakka a in yana da yayi in bai da yawa azi yace Allah ya ce a fitar wa barran bi walidati ai wa ja'alani barran bi walidati annabin Allah yana da cikin ulul azmi minar rusul manzanni guda biyar da suka fi ko da ni manzanni kima da daraja yace wa barran bi walidati Allah ya sanya ni mai biyayya ga iyaye ga uwata tunda bai da mahaifi ku dibi annabin Allah il est fier yana mutunta mahaifin shi ile fiyar mai biyayya ne ga iyaye abinda zai faɗa ma duniya mu ko yau babban abinda muka tunkaho da shi in mun samu diplom shine ba mu ɗauki iyayen mu komai ba to irin wannan tunanin yaya ne za mu je da shi zan liƙe da wata yar comparison comparison tsakaninmu da turawa mafi yawancin turawa da a da suna kan addinin kiristanci cikin people babu inda an ka ce a rena iyaye me yanzu irin rayuwarsu da suke yi da an ka watsar da addinin paske yanzu can addinin bai da ƙarfi nasu ma bai da ƙarfi a can to sai zamanto kun ga yanzu irin yadda halin rayuwarsu ya kasance game da iyayensu kuna jin ana mai zon de retreat ana wane ne ana wane ne ana wane ne to su mai zon de retreat na suka yi ma uba ma can ta yi gyara shi bisa ga namu mai zon de retreat tun da suna su mai zon de retreat ɗanka na zai kai ka mai zon de retreat ya aji in ya samu dama samdi ko diman shi dan zemuwa ko trois mois yanzu in bai samu dama ba sai pak ta yi da wani wane ne noel shi sai flair shi zo shi kwankwasa nimero kaza shi kai nimero kaza ai tsohon nan ya kai wata shida da mutuwa ya to shi kenan alhamdulillah ya huta mu kuma mai zon da retrata ta mu suna tare da muna amma muna gana musu azaba shine to in in in mutun na nesa da kai in bai yi ma ba ai baka jin ciwo amma mutumin da aka kusa da kai yake cutar da kai ya yi matsala kuna torcirin tsohinku abin nan moralma uba mahaifiya tana tsoron ɗanta ta ga wani mamma ta yi har abokai ne ga ce mai habawa ne mamban ka ta wace kai Allah kuma ni lahiya kana torciren ma'aihonka moralman kuna ganin tsohi na ta mutuwa saboda bakin kai yanzu bai ishe ka bala'i ba a ce saboda yawan bakin cikin ka mamman ka ta kwanta kiris ka je ka ta taso fetetar babanka ya mutu dan abin da ya bari shi na ake son a samu ka zan wani abu kana zakuwa kana zubar da shi nan ba kai karatu komi ba mushanni su yi wahala kanka kuma tsoho ga kullum kana sa ta kuka kai kana tunanin ko Allah zai barka kai yanzu kai tsammanin ka Allah subhanahu wataala ya barka kai rayuwa mai kyau wallahi kariya ka kai shi yasa tsohin nan da kun ga suna tahiya wasu crise cardiac ce take hallaka su crise cardiac tawa saboda akwai iya an rasa wanda za a kamowa ba ka jin kuma a zuba maka kuɗi amma a ce fenda ne ka zo ko baka samu ba ko an kore ka kai wannan ba komi da gare ka ba saboda kaga ana tunani kyautar wasu ma mahaifansu sun mutu wani ba ka san abin da ba wanka kai ba wani saboda biyan kuɗin lakwal ɗin ga naka ba ba ka san irin wahalar da yake sha ba wani wallahi bai da kuɗin kyautar sai ya zo ya ga wani bawan Allah abokin shi tsohon abokin shi ko wani mutum mai tausaya mishi a rayuwa sannan ya zo ya nema a haka na wani ma a samu rabi can a samu rabi can a zo a biya maka mi ake so shi yayi kusan tahiya kai kai ne kai yi saura ana son a samu yadda za a yi kazan wani abu amma kana nan kana eh wa kake yi ma wallahi kanka kake yi ma duk wanda bai tsaya yi karatu ba kakku kusa tsammanin kun cuci mushanni wallahi mushanni baka cuci mushe da komi ba mushe in wata yana da tsadar kinshi kakka sa tsammanin ka cuci uwarka da ubanka su yanzu jiran tahiya na suka yi sa su ta yi su barka duk abin da kaka so ka same shi cikin nan duniyarka duk abin da kaka fida duniya na akwai shi wallahi kakka sa tsammanin ka cuci iyayenka don baka yi karatu ba wallahi baka cuce su ba kai na zaka gane kudin ka cikin wagga duniya da muke ciki saboda mutumin da bai da ilimi bawa ne in baka yi karatun addini ba in ka haɗu da mallaman da ba su jin tsoron Allah ka zan bawon su in baka yi karɓo abin da ya samu ke bayan nasaru muna ta cewa independence kuma mun san karya ne saboda babu abin da muka yi maka bautar tana nan har yanzu mun sani tunda ba mu iya ɗaukar wani abu sai sun ɗaukar mu da shi duk abin da sun kace ba su so ko mun ce ba mu yarda ba kwana biyu na sai a ce to za a yanke kaza za a yanke kaza sai ku ce a to shikenan a ta yi haka nan eh zan ruhe da wata kissa saboda inar da ta yi ban so in ɗauki lokacin ku mai yawa a wata a wani littafi ne karanta al-judran al-mutasaddi'a problem na fami da a kasashen turai da kuma irin matsalolin da suke fama da su waɗanda ba ma addinin su yace haka nan ba wani yaro ne ya ta yi vacance france da ya ta yi vacance a france ya yi ba a ɗan france ne ya je vacance a america ke son cewa da ya je vacance america sai ya kira iyayen shi zai dawo gida ya ɗauko jirgi zai zo cikin jirgi ana zo sawo film sai ga wani film film kin shine mota ta kaɓe wata mata da ta kaɓe wata mata sai an kaba iyanta assurance ta ba su kuɗi masu yawa shikenan ashe wannan abin ya shiga cikin kanshi yaro da ya zo tuni da aeroport ya ɗauko taksi ya zo gida da daddare tun da jirgin an san vol ko karfe nawa zai sauka jirgi karfe nawa zai sauka ya zo ya sauka to shi kenan ya iske uwayen shi kwana su sun san kenan ya zo da daddare da sahi in an tashi za a gaisa za a yi wane ne sai ya samu ya giya mai ƙarfi ya ɗar mai uwa ta ya ɗar mai uba ne ya ta nemo essence ya zaka gewaye gidansu da essence yasa almet ya kunna a shana kuma ci birki pat kun san ko me yasa shi tunanin shi tun da uwayen shi na da assurance in gobara ta tashi domin zai zama milci millionaire europe ba kamar muna ba sai aka je aka yi egypt ko da an kai egypt sai aka gane wannan yan sandikin ba ta allah da annabi ta ba dan adam ne ya kunna ta ya kashe iyayen shi kuma ya kai prison abi abi kun ga irin halin da suke ciki to ba shi ne ya kamata mu ɗauka ba ba irin wannan hali ya kamata mu ɗauka ba wani daga cikin malamai ke ba da labari ko wani daga cikin mutanen larabawa ya je ƙasa karatu europe sai ya tuka mota mota da ya tuka kun san turai su suna ɗaukan matakai yana gudu sai mace ta gitta mai tsohuwa ya yi evitan ta allah bai bashi iko ba sai kaɓi ta sai ta mutu da ta mutu aka zo aka yi consta an ka gane lalle tsohuwa ita ce ba ta da gaskiya shikenan polis sun kai consta an ka saki shi yanzu tana da ɗa da an kai research sai an ka gaya maɗanta shikenan yaro aka bashi nimero kun san su da nimero ne da komi wuri kaza da abu kaza kaza kaza kaza kaza wanda ya buge mamman kaza ka je ka gane shi shikenan asirinsa ita za ta biya rannan kawai sai ji an bubbuga mai kofa ka bubbuga mai kofa ya ga mutum shi na dariya shi mai lahiya ya ce a ka taɓa buge wata tsohuwa ya ce eh ni ne ya ce wallahi ya aza ya zo ne da aramu don ya kashe shi ko kuma zai kaya mai wata magana mai bakin ciki kenan sai ta to bismillah ya ga dai bai yana cikin dariya sai ta mai shigo ya shigo ya je ɗauko kafe da sauran abubuwa ya bashi suna shan shayi sai ce mai na zo ne don in yi maka godiya ya ce da nan sai ji wani abu ya kama shi godiya ta mi ya ce to tsohuwan nan dama wallahi ni dai ta ishe kuma yanzu da ka buge ta a sunan su kuɗi za ta bani kaga kayan min taimako biyu mutumin nan ya ce wannan abin da ya jiya har yanzu in ya tuna shi Europe ganin shi kamar ba shina cikin tashin hankali har yanzu yau irin abin da muke fata ko da bai kai ga wannan ba irin waɗannan idi suna tare da mu da dama shi yasa yan uwa na ɗalibai waɗanda abubuwa da dama ku da kuke cikin media da kuma cikin research ban ce ba ku san su ba akwai abubuwan da tana yiwa a tunatar da kai akwai wani abu tana yiwa baka san shi ba an gaya maka wannan mun yi profite ne da wannan occasion don mu isar da wannan sako amma wannan ba shine karshen karatun mu ba in Allah ya ba mu iko kuma ya ba mu dama insha Allah daga lokaci zuwa lokaci za mu rinka kawo muku ziyara an gane ko akwai group wanda nake tura irin waɗannan karatuttuka za mu ba dama duk ku kawo nimirin ku ko mutum dubu ne akwai za a yi list kana son kai magana ne okay eh eh su za su bani shi in suna so yanzu ma ya kamata in akwai su duka a rubuta ban tahiya sai an bani sai ku rubuta duka sai in sa a sa za a sa ku cikin group shak emission kin da nake yi insha Allah ta'ala za ku same shi nan ya kamata in yi burki abinda muka mun faɗi ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma nayi kuskure Allah ya gafarta muna assalamu alaikum warahmatullahi